والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داو لتافي نبينا أكيدا واندا babban kwamiti na da'awa na kasar afirka gaba daya wanda yake kasar saudi arabia suka tsara wannan littafi din wanda wasu manyan malamai ne waɗanda ƙwararru ne a wannan babi na aƙida suka yi shi to yau mun shiga littafi na aƙida na biyu bayan mun gama littafin aƙida na ɗaya a cikin kasar goma sha nawa ne kasar sha bakwai ba yau to yau za mu shiga na biyu littafi na biyu muna fatan yadda allah ka hore mana ka yassare mana muka fara shi ko kuma za mu fara shi allah ka ba mu ikon gama shi da sauke shi ka ba mu ikon aiki da abin da za mu ji a ciki idan akwai kurakurai Allah ka yafe mana sannan kamar yadda muke fada a kullum a karatunmu musamman tun da ana rekodin da wanda kuma muke zaune da su ƙofar gyara a buɗe take duk wanda ya ji gyara ko a nesa ko a kusa galibi muna ba da wannan namban wayan 070 57 nine nine nine nine nine eight ko ta ita za ka iya tura mana ta wasa ka ce alaga ta malam waje ka za akwai gyara kuma za mu karbi gyaran kuma za mu dawo mu fada Allah ya mana jagoranci to yau za mu tashi nawaqidul islam ne abubuwa ne da suke warware tauhidi din tunda mun yi maganar tauhidi a wancan karatu littafin farko mun faɗi tauhidi kashi uku mun faɗi abubuwan da yake ƙarƙashinsu mun faɗi abin da yake tabbatar da wa'annan tauhidan to a na biyu kuma sai suka kawo mana abubuwan da suke warware wannan tauhidi din to cikin babban abin da yake warware tauhidi shine kafirci Allah ka tsare mu daga kafirci a ce mutum yana musulmi kuma ya aikata abin da zai kafirci to wannan shine na ɗaya to me ake nufi da kafirci din kafirci a yaren larabcin an ce alkufru shi ne a taktiyatu wa satir rufe abu a sitirta abu a rufe shi a yaren larabci ba kenan ana nufin kafirci a shari'a kuma ana nufin kishiyar imani kishiya ta imani to shi kafirci ya kasu kashi biyu to kaga gane irin wannan karatun yana sa zafin kai da rashin kan gadorikan na addini ya ragu maka ka gane kafirci kashi biyu ne akwai kafirci babba wanda yana fitar da mutum daga musulunci akwai kuma kafirci na ƙasa da shi akwai na ƙasa da shi akwai na ƙasa da shi sannan akwai kafirci kuma da baya fitar da mutum daga musulunci shine ƙaramin kafirci amma kuma shari'a ta kira shi kafirci yanzu misali da aka ce sibabul muslimi fusuqun ka zagi musulmi dan uwanka fasikanci ne wa qitaluhu kufrun kai fada da shi kuma har ka yake shi shi kuma kafirci ne to wannan ba kafircin da yake fitar da wanda daga musulunci ba to shi yasa kafirci ya kasu kashi biyu akwai kafirci annawul awwal kashi na farko kufrun akbar yukhrij min al-millah akwai kafirci babba wanda yana fitar da mutum daga musulunci shi wannan babban da ya fitar da mutum daga musulunci in mutum ya mutu yana kan kafircin bai sake tuba ya dawo musulunci ba to huwa mujibul lil khuludi fin nari wannan shine zaka yake wajabta mutum zai tabbata a cikin wuta duk wani kafiri duk wani kafiri wallahi ba zai shiga aljanna kuma wallahi in ya shiga wuta ba zai fita ba wannan shine aqidar mu na ji wani kwanaki wai ai yahudawa kaza la ba wani wanda ba musulmi ba da zai shiga aljanna kuma in ya shiga wata kuma ba zai fita ba wa huwa khamsatu aqsam shi kuma babban kafircin nan ya kasu kashi biyar shi babban kafircin ya kasu kashi biyar akwai kashi na farko kufru takdib shine kafirci na ƙaryatawa mutum saboda ƙaryata Allah da manzan Allah da ya sai ya fidda shi daga musulunci wa huwa takdibullah wa rasuli shine karyata Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam wadda'a da kuma mutum yake da'awa anna rasulu ja'a inna rasula ja'a bi khilafil haqq wai mutum yake ganin annabi bai zo da gaskiya ba annabi abin da yazo da shi ba gaskiya yazo da shi ba annan kafirci ne ba fa sai ka fada da baki ba ba sai ka fada da baki a karanta maka sakonnin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba haka suka dace ba da kai ba haka ya dace ba baka ce annabin ƙarya yake baka ce ƙur'anin ƙarya yake ba ma ka ce kai wanzu wannan hankali ma zai dau wannan to kana ƙaryata annabi kana ƙaryata ƙur'ani wa yadullu alaihi qawlu wa yadullu alaihi qawluhu subhana abinda yake nuni a bisa cewa ƙaryata Allah da ƙaryata manzon Allah da cewa annabi ya zo da abin da ba gaskiya ba kaman ƙur'ani ba gaskiya bane wannan kafirci ne shine fadin Allah mutumin sarki wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban in kana neman wanda yafi kowa zalunci a duniya babu wanda yake yi wa fiye babu zaka samu wanda yake fiye da wanda yake yi wa Allah ƙarya ba babban azzalimi macuci marar mutunci na ƙarshe a wajen Allah ba fa gurin mu ba kadai ba to shine wanda yayi wa Allah ƙarya au kadzab bil haqqi lamma ja'ahu ko kuma ya ƙaryata gaskiyar da ta zo masa gaskiya ta Qur'ani gaskiya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ta hadisan Annabi mutum ya ƙaryata su yanzu kamar wanda suke karyata hadisai masu karyata hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam su ce su yan qur'ani ne zalla qur'anin man su suna warware kansu sai Allah ya ce alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin wai a cikin wutar jahannama ta kasance akwai makoma ta kafirai ba kaga wannan aka kira su kafirai wanda suke ganin kazzaba bil haqqi sun karyata gaskiya bayan gaskiyar ta zo musu to wannan karyata annabi sallallahu alaihi wasallam ko kwanto da abin da annabi ya zo wannan kafirci ne na biyu muna maganar duk kafirci babba ne na biyu kufru iba'in wa istikbarin ma at-tasdiq akwai kafirci na ki da girman kai gane ko ma at-tasdiq wanda zaka hada shi tare da gaskatawan gashi abu na gaskiya ne a fili amma kuma kyama da girman kai da kiyayya da ji da kai da isa sai ta sa mutum ya ƙi karɓar gaskiyar nan misali bi an yi ƙirra bi an na ma ja abihin rasulu haƙƙun min rabbi kamar mutum ya tabbatar cewa duk abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne kunga wannan yana da hatsari kan abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne ƙur'ani ma gaskiya ne lakin sai dai yarfudu tiba a hustigbaran sai mutum ya ƙi binsa saboda girman kai musamman zuwa akwai shi kaca-kaca kaca-kaca a shi an yadda da ƙur'ani an yadda daga Allah yake amma saboda ji da kai da girma da kai sai ake wa bataran da ji da kai wa ihtiqaran lil haqqi da kuma walakanta gaskiya mutun yake wa ahlihi da kuma walakanta masu gaskiya Allah ya fara wa idh qulna lil mala'ikati ya kai annabi ka tina mana kuma al'umma ku tina lokacin da muka ga mala'iku usjudu li adama eh lokacin da muka gaya wa mala'iku ko Allah ya tare dukkan mala'iku su ce ku yi sujjada ga annabi adam ba wanda ake wa sujjada sai Allah amma in Allah ya ce ka yi sujjada ko a dutse ne kuma ya zama ibada ya zama a Allah kake yi wa to Allah sai ce ai sujjada wa adam fa sajadu saboda haka duk wani wanda ba a ce masa sujjada ba kenan ba mu da dalili amma da aka ce ai sujjada wa annabi adam ya zama ibada ko yawwa usjudu li adam ku sujjada ga annabi adam fasajadu dukkan mala'ikun sai suka yi sujjada illa iblis sai shi iblisu aba yaki wastagbara yayi girman kai wa kana min alkafirin da haka aka rubuta shi cikin kafirai kaga ya san dai tunda shi ma yana cikin mala'iku bal ma yana daga cikin manya cikin mala'iku ya san gaskiya ne ya san abin da amma saboda kiyayya da girman kai da ganin wannan ba su kai ba sai ya ƙi sai zama kafi ya kafirce wa Allah a irin wannan akwai abubuwa masu hatsari a ƙarƙashinsu har waɗanda Allah Ubangiji ya girmama su ka zo ba ka girmama su saboda girman kai da walaƙanta su kana cikin hatsari kashi na uku na kafirci babba shine kufuru shakki shine kafirci na kokonto na kokonto gaskiya ka zo kana kokonto aka wa huwa taraddud fi ittiba'il haqq shine mutun yake kokonton bin gaskiya aw taraddud fil jazm bi annahu haqq ko kuma ga gaskiya fa kana kokonton ni anya ma ita gaskiya ne nan gurin yan uwa akwai babban mutum da naji ba komai ya jefa shi cikin wani abu ba sai jahilci da rashin sanin addini da kwankwadan boko cikin ya zama boko ne zalla babu addini babban mutum kuma ya fito a duniya yana fada wai rayuwar nan ita kanta lalime ce da mu musulman da kafiran da yahudawa waye ma tukunne ke da tabbacin nasa ne da dai wannan musulmi ne ke wannan magana wannan kafirci ne kana sallah kana ganin dade ne ko ba dade ba wannan kufur kufur shakki kenan faman taraddada fi ittiba'i ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kokonto yana shakkan abinda annabi yazo da shi dade ne ko ba dade bane aw jawwaza an yakuna al-haqqu khilafahu ko kuma yana ganin sabanin gaskiyar ma ita ce gaskiya har kake ganin anya mu yahudo nan kristocin nan ma anya ba ma su ne masu kai kan dade ba wayar yana cewa sai an je a can lahirin ne a rarrabe fagar kafara wannan yayi kafirci kufur shakkin wa dhanni kafirci na shakka da zato abinda zamu yi shine wallahi tallahi billahi babu addinin gaskiya sai musulunci wallahi tallahi duk wanda bai yi musulunci ba ya mutu wallahi ba zai shiga aljanna ba wallahi kuma in ya shiga wuta wallahi ba zai fito ba da Allah muna faɗan wannan ne saboda ya Allah muna ƙara jaddada maka babu taraddade a zuciyarmu wadalil dalili akan hakan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi ya shiga gonarsa yana mai zaluntan kansa qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'imatan ni an yama kiyama ma za a yi ta kuwa ni ina ga kiyama ma za a yi ta yana ga shi yanzu an bashi gonan da bayana gaba yadda za a yi ta lalace kullun tana nan matabbaciya ne jin dadin duniyarsa ba zai tafi ba dan ganin mata yalwata dukiyar da Allah ya bashi sai yana ganin kai ba za ma a yi kiyama ba an yama za a yi ma kiyama yadda yake cikin dadin nan kai shi in ma yaje wajen ubangijin ma ko ma za a yi haka to ba yadda za a yi samu wannan a duniya lahira a ce babu irinta in ma an yi haka a lahiran ma zai samu wal in rujitu ila rabbi da ma zan koma wajen ubangijin bai bai yadda ba fa kenan bai yadda ba kafirci ne na shakka qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru sai abokinsa yana mayar masa da martani sai yake cewa akafarta billadhi khalaqaka wannan shine mahallu shahid saboda yana taraddudi zaka kafirce da Allah da ya halice har kana kokonton za a yi tashin kiyama ko ba za a yi ba shedan kuma yana shigo zukatan mutane shedan yana shigo zukatan mutane a kawai sai ka ji yanzu kakana shekara 700 kakan kakan yanzu duk za mu tashi sai ka nemi tsari da Allah yana so ya jefa ka cikin kafirci tunda shi kan ya riga ya kafirce tun zaka kafirce billazi khalaqaka min turabi ga wanda ya halice ka daga ƙasa sun mamin nutufatin sun masauwa ka rajula ne mai da kai nutufa sannan har ya sa ka zama mutum lakin na huwallahu rabbi wala ushriku bihi ahada ni dai ni dai na tabbatar shi ne allan nawa kaɗai kuma za a bauta kuma zai tashe mu ni ba zan yi shirka da kowa ba a ga wannan kafirci kashi na hudu kufurul iraq shi ne kafirci na kau da kai huwa tarkul haqqi la yata'allam mutun ya bar gaskiya kuma ya ki neman gaskiyar gaskiya ana so ka je kake nemo ta la ya'lamu la ya'malu bihi jumlatan wa tafsilan shi kwata kwata inda gaskiya ce ba ya aiki da ita ba abin da ya hada shi da ita ka watsar da qur'ani baka karanta qur'ani kamar ko yanzu in ka duba jama'ar mu wasu ba suna kiransu kansu musulmi ba ruwansu da qur'ani ba ruwansa da masu ƙur'ani balma yana jin haushin ƙur'ani yana jin haushin masu ƙur'ani in ya tashi cin mutunci waɗanda zai ci mutunci su ne waɗanda Allah ya ba su ƙur'ani masana ƙur'ani malamai da suke duk wani abu na in ka an ganka kana riko da addini sai ake danganta ka da bakar magana a kanka wani kuma har iyalansa koya musu irin wannan abin yake har iyalai to kau da kai da watsarwa jumlatan wa tafsira ta kowane bangare ba ruwanka da gaskiya to wannan kafirci ne walladina kafaru amma unziru mu'ridun su kafirai game da qur'ani suna kawar da kai su watsar da shi faman a'rada amma jaa bihi ar-rasul min rabbih bil qawl duk wanda ya watsar da abin da annabi ya zo da shi da bakinsa ya watsar kamar yan qur'aniyun nan arnan nan da kuka sani masu zagin maganganun annabi masu kushe sahabban annabi ka an ya kula kamar yace la attabi'uhu ni wallahi ba zan bi shi ba ba wani maganan annabi da za a gaya min nan dauka nabi wala af'aluhu ni ba zan yi ba shi sa suna zuwa matansu suna al'ada suna abubuwa marasa dadi aula hajja talifi zalika kuma yace ni me bukata na da qur'ani me bukata ba ta bukatan sa kuma akwai fa zaka ta magana liberalist suna nan yana ga yanzu qur'anin nan shine ma wai ya cancanci ya zama abin da zai zama jagora a rayuwar ko kuma ka zo kana ganin ƙur'anin akwai abin da ya dace a yi masa kwaskwari ba fa huwa kafirin kufru iraq duk wanda yake da irin wannan ra'ayin kafiri ne kafircin da ya zama na ya watsar da gaskiya ne na biyar don muna maganar babban kafirci ne na biyar kufrun nifaq kafirci na munafurci shi ma yana nan a watsa cikin musulmai mun zama munafukai munafurci yayi yawa wa huwa mutaba'atu ma ja'a bihi ar-rasulu zahiran ma'a rafdihi wa jahdihi fil qalbi mutun a zahiri ya nuna shi musulmi ne ahlus sunna ne yana rike da qur'ani amma a zuciyarsa ƙarya yake ƙarya yake ba musuluncin gaskiya yake ba kawai layi kawai saboda garin sa ba za a samu in in ba yayi haka ba ba zai samu nitsuwa ba ba zai samu karbuwa ba galibin wannan abin kuma yana faruwa ma ga wasu waɗanda Allahul musta'an wani ya kawai zai ce zai shiga musulunci kaga mutum ya taso daga wata nisan duniya wai ya zo garin kawai zai karbi musulunci duk wanda ya zo nan gurin ya ce zai karbi musulunci sai ce a wani gari kake gari kaza ina malaman garin suna nan to ka koma gurin su zan baka kalma ka shiga musulunci yanzu amma ka koma can gaje ka zauna gurinsu me ya uzurin da ta ba za ka karbi musulunci a gurinsu ba me sa mun samu mutumin da ya karbi musulunci a wajen masallaci goma ya zo nan masallacin a tara masa kudi ya koma can tara masa kudi tana munafurci ne wani kuma zai shigo muku cikinku wani ma don kujerar siyasa ba zai zama musulmi zai zo musulmi kawai shi saboda cin zabensa kawai shi abin nan ba matsala a tafiya haka sadaka sunansa musulmi amma zuciyarsa ƙarya take musulman ayyukansa duk zai bayyana ƙarya ne to wannan kufuru nifaq kenan asalin munafiki kenan to wannan kace kana bin annabi a zuci abin nan a zahiri amma a zuciyan ba haka bane qala subhanahu wataala Allah yana fada zalika bi annahum amanu yadda al'amarin yake irin waɗannan mutanen suna cewa sun yi imani ne sun yi imani sun makafaru sai kuma su kafirce fatubiya ala qulubin fam la yafqahun zukatansu sai aka toshe ta ta yadda ma ba za ma su iya fahimta ba ba sa fahimta to mun gama da kashi na farko na kafirci babba mun ce kafirci ya kasu kashi biyu akwai kafirci babba akwai kafirci karami kafirci babba shine wanda yake fitar da mutum daga musulunci kafirci karami kuma zaben Allah ne fasikanci ne ana nufin kafirci ana nufin fasikanci baya fitar mutum daga musulunci to wannan babba mai fitar da musulunci ya kasu kashi biyar akwai kafirci na me mu kirgo su na farko kafirci na me na ƙaryatawa na biyu kafirci na girman kai na uku kafirci na shakka na hudu kafirci na watsarwa na biyar kafirci na munafurci su ne guda biyar sai kafirci kashi na biyu shine kufurin asgar karamin kafirci shi baya fitar da mutum daga musulunci baya fitar da mutum daga musulunci la yukhriju min al-milla shi baya fitar da mutum daga musulunci kawai kamar zunubi ne za a sa mutum ya tuba ya gyara musuluncinsa wa huwa dhunub wannan sune zunubai allati waradat tasmiyatuha fil kitabi was sunnati kufran shine wanda suka zo a qur'ani ake kira su kafirci ko sunna ta kira su kafirci kamar misali da na bayar wa hiya la tasiru ila haddil kufr al akbar amma ba ta kai haddin kafirci karami babba ba mithlu kufrun ni'ma kamar Allah ya muku ni'ima sai ku watsar da ni'imar to wannan sunanta kafirci shi yasa kullum kake cikin godiyar Allah duk halin da kake ciki ka zama kana godewa Allah gidanka ya rushe ka ce alhamdulillah ala kulli hali ba kafirci saboda jiya ai bai rusa maka gidan ba jiya na wasu sun rushe kai aka bar maka naka wa ma ya baka iko har ka mallaki gidan to wanda ya baka yau ya rusa da hikima don ya daga sai ka gode masa to ni'ima kullum godiya ake mata Allah ya faɗa a Qur'ani wa daraballahu matalan qaryatan Allah ya buga misalin wani gari kanat aminatan da tana cikin ni'ima na imani a cikin ni'ima na security babu hayaniya mutma'innatan ga nitsuwa ya ci harisku haragadan min kulli makanin arzikinta yana zuwa ta kowane guri tana cikin arziki fa kafara bi an'umillah sai ta kafirce wannan neman da Allah ya mata dai sai ta kafirce Allah ya baku fetur ku ku yi ta kushewa Allah ya baku ruwan sama ku kushe wajen ku Allah ya baku gonaki da kaza da za ku iya noma ba ruwan ku da gwamnati ku yi ta zage zage to da aka yi haka fa azaqaha Allahu libasal ju'i sai Allah ya turo musu yunwa wal khawfi da tsoro ya cire security ya kawo insecurity bi makanu yasna'una saboda abinda suka yi kaga Allah sai ya kira fa kafarat yace sai aka kafirce to wannan ba kafirci babba bane ba kafirci babba bane Allah ya maka ni'ima kullun ka zo kake kawo karan Allah wannan kafirci ne amma karami to garuruwan mu in ka duba duk muna ana cikin wannan kafirci ne Allah ya mana ni'imomi amma muna watsar da su yanzu talaka talaka a wannan kasar wallahi wasu abubuwan duk abin da za ka yi ta faɗa kan waɗannan azzalumai gwamnatin da kake gani macuta waɗanda ba gabansu kai ne a gabansu ba wala wani lokaci ma kana damuwa da su ne wallahi damuwa da su kake ka saka cewa za a yi hisabi ran kiyama tsinannu su ci gaba da abin da suka yi na zalunci dama da abin da suka zo kenan su kwashe dukiyarka su bautar da kai klik ɗinsu yana nan ni har wani abu ba na harkan siyasan nan wani ya bar face kaza ya koma kaza wani ya bar face kaza ya koma kaza ni wallahi ina ganin kamar hada baki ne ma yanzu a ce to tunda na gama a face kaza to bari mu yi fadan ƙarya dan ku yi dikamfin ku koma can dan tunda na gama kuma ya koma hannun ku wallahi ni ina ga kamar drama ake wallahi tallahi ni ina tuhuma ina ga kamar ana wasa da kwakwalen talaka ne ɗayan ya ce ka fita social media ka zazzage ni don in ba ka yi haka ba an gaji da ni yanzu an zo ba za a karɓin ba a ni ma ina an gaji da kai ai yanzu a to yanzu ko kai ka faɗi inda ni na karɓa tun da da na ci ai ban taka ka ba na kore ka dai ka koma abuja ka koma kaza kana harkar ka amma ban ci ma komai ba ni ma yanzu na san ba zan ci ba ba za su zaɓe ni ba na musu tsiya to mu yi faɗan ƙarya wallahi ni wallahi kwakwalwa ta yadda mutanen nan suke yahudawa ne na ƙarshe to irin wa'ina za ka biye musu kabar Allah Allah ya baka jeji ya baka gona gonan matakin ma ana hana ka nemi abu da za ka yi ka gode wa ni'imar Allahnka ka kama gabanka ka koma masallacin da jike ta ibadunka ka koma gidanka ka yi ta istighfari ka yi ta kusantan Allah kurakuranka ka yi ta ƙoƙari kana rage su amma ka biya wa'annan ka zo kana ta zage-zage kana ta abu ƙasar da matsala wa misal muqalatul muslim misalin kafirci karami shine ka yaƙi dan uwanka musulmi ka fito da takobi da adda da itace ka zo zaka yaƙe shi zaka kashe shi shi ma kafirci ne amma ba wanda yake fitar da mutum ga musulunci ba wa dalilu qawluhu sallallahu alaihi wasallam dalili fadin annabi sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun ka zage musulmi fasik fasikanci ne ka yaƙe shi kuma kafirci ne kenan wannan zunubin ya fi fasikanci girma kafirci ne da ba fitar da musulunci dalili ma a haka shine in ka karanta in ka koma cikin qur'ani Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu idan urunduna guda biyu group guda biyu na musulmai suna yaƙar junansu fa aslihu bainahuma kuma su sulhu a can gaba sai Allah yake cewa innamal mu'minuna ikhwa kaga ya kira su mu'minai bai fitar da su ba bai ce kafirai bane duk da kuma suna yaƙi amma ya kira su mu'minai إنما المؤمن إخوة فأصله بينهما فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفئة إلى أمر الله أما دي الله بيتر من سنن إيماني ما سوداك وانا كافر چيني كانمي با كافر چيني بببا to ina ga lokacin ya cika a darasi na gaba za mu ɗauki misalai na lafuza na kafirci eh za mu shi za mu ɗauka insha Allah ko kuma mu yi su ne a sauran minti biyar don mu gama wannan wannan darasin cikin amthilatun ala alfadi wa af'ali hiya min al-kufr al-akbar ga misalai na wasu ayyuka da maganganu wanda kafirci ne amthilatun ala alfadi ga misalai na lafaza wannan kafirci ne babba fa ka furta kafirci ne babba sabbullaha ta'ala zagin Allah ka zagi Allah aw sabbu dinil islam ko ka zagi musulunci aw sabbul malaika jami'an aw ahdin ko ka zagi malaika dai ko dukansu wannan kafirci ne na biyu sabbun nabi sallallahu alaihi wasallam aw sabbu ahadin minar rusul ka zagi annabi daya kowane annabi ne shi yasa mu musulmai la la nufarriqu baina ahadin ba ma bambancewa al-istihza'u wa sukhriya billah izgilanci da Allah aw mala'ika ko mala'iku aw rusuli ko manzanninsa aw din ko addini kai izgilanci da addini wannan addinin nasu wannan kaza masu gemun nan kamar kana cewa masu ɗauk sifin annaba wannan fa kenan wannan kafirci ne man qala duk wanda yake cewa ana la akhafu Allah wanda yake wallahi ni bana tsoron Allah aw ana la uhibbu Allah ta'ala wallahi ni bana son Allah wannan kafirci ne wallahi akwai wanda ba su tuna jadi shi Allah ma baya tsoro man qala inna ba'dhan nas yumkinuhu at-tasarruf fil kawni kullihi aw ba'dhi duk wanda yace akwai mutumin da zai iya hana abinda Allah ya kaddara ko ya canja abinda Allah ya nufa kamar bokaye wanda ya yarda da bokaye fa kenan kana ga boka zai iya abinda Allah ba ma shi ya nufa ba wannan kafirci ne ga Allah to sai na ƙarshe amsila ala af'al kufur misalai na ayyukan kafirci shi kuma aiki ne wancan zance ne wannan kuma aiki ne ilqa'ul mushaf fi amakin alqadira amdan mutum ya saka qur'ani a gurin kazanta da gangan wa huwa ya'lam kuma yana sane kamar yadda mata dan mallakar miji dan koran kishiya dan wani abu za a sa ta yi tafi tsari akan qur'ani wallahi mun samu wallahi tallahi akwai matan da aka sa kuma jinin al'adanta da faifofin ƙur'ani za ta ke sharewa kuma ta jefa a cikin shadda wallahi da kuma mutane 'yan siyasa wa'inda tafin nasu ya yi kafircin ya yawa a sa su haukan ƙur'ani su yi wanka da jini na ga shekara wajen goma sha biyar ko yana makamancin haka an yi ta nuna hotuna a wasu yankunan ƙasan nan na ga wa'inda suke yi da ƙur'ani ga jini da ake shafawa ga kaza da ake shafawa da wanda aka ce masa kana son cin zabe ce ina son cin zabe zaka iya abinda zaka ce eh aka ce to zaka fita tsirara na awa guda ka zagaye inda zaka zagaya alhukum bi gari ma anzalallahu ta'ala mu'taqidan jawazu zalik kai hukunci da abinda ba Allah ne ya saukar ba kuma kana ganin hakan shi yafi dacewa kaman constitution din nan yanzu ba an kakaba mana shi ne dole bane to yin aiki da shi in an takura maka sai ka ji kyamar abin amma kake ganin constitution shi yafi qur'ani cancanta wannan kafirci ne amalus sihir aikata sihiri ta'allumuhu koyan sihiri ta'alimuhu karantar da sihirin mu'taqidan jawazu kana ganin ya halatta bokanci da bokaye da su wata tsiya ce wannan kafirci ne ina ganin shi ne karshen darasi din sai Allah ya kai mu darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh